الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yau muna shida ga watan jimada al'akhira jira 1447 wanda ya dace da 27 watan 11 shekara ta 2025 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu a wannan littafi mai albarka mai suna al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariya darasinmu na talatin kenan to muna nan cikin albabu thani babe na biyu da yake magana kan abin da ya shafi sallah domin kammala alfaslu al'awwal da ya kawo ko kuma gabatarwa ƙarƙashin shi albabu sani sai ya zamo wato wannan shine fasili na farko kenan wancan bayanin sai ya zamo matsayin shimfiɗa a shafi na 67 inda mali yake cewa faslun ai haza faslun ma'ana akan kaddara mishi mubtada shi kuma faslun sai ya zamo labari eh wannan shi ya fi kyau daga cikin fuskokin lirabi da za a wato kaddara ma shi faslun din to kamar yadda muka sha faɗa shi fasli akan kawo shi domin ya zamo wani reshe ko wani ɓangare a ƙarƙashin babi wato babi ya fi faɗi domin akan ƙunsa masa alfasul da almabahis da sauransu sau da haka zai zamo kamar wannan far'un ne min albabi thani kenan to as-salatul mafaruḍa mala yake cewa salloli waɗanda aka farlanta salloli abin farlantawa ko salla abin farlantawa wato salla wadda aka farlanta kuma zai iya ɗauka alɗin zai zamo abin nan istigiraƙiya ce wato duk wata salla da aka farlanta ta shiga zai iya ɗauka alɗin kuma ta zamo a hadiyya wato assalatu sallan nan sananna almafuruda wadda aka wajabta to hamsatun guda biyar ne kenan duk wata wadda ba wannan ba ba farilla ba ce ko dai ta zamo nafila ko ta zama ragiba ko ta zama mustahabba ko ta zama sunna sunna din ma akwai muakkada muakkada to duk wannan a fiqhu na malikiya akwai su ita sunna muakkada ita take bi ma farilla irin su salatul eid irin su salatul wutri to duk waɗannan sunnoni ne muakkadai a mazhaba ba farilla ba ne amma dai ana buƙatar a ce mutum ya ba su kulawa sosai sosai duk da wasu mazahib ɗin za mu ga cewa su ma wajibai ne kamar mazhabul hanabila su sun tafi kan cewa salatul wutri wajibi ce har ma ana ruwaituwa daga al'imamu malik cewa idan mutum baya sallan wuturi to ba za a karbi shaidansa ba abin nufi ba adali ba ne to wannan kenan amma su malikiya suka ce a ana bukata ce mutum yana yin ta bukata kuma mai tsanani eh, amma ba in ya barta ba za a yi masa azaba a matsayin cewa ya bar wani abu na farilla ba dai in ita ma an ce farilla ce to kaga sallolin sun zamo shida kenan sun zamo shida ita kuma salatul juma'a dama wato badali ce daga sallar azhar sau da haka in an yi azahar ba za a yi juma'a ba in aka yi juma'a ba za a yi azahar ba to kaga ambaton azahar ya wadatar eh ba sai an ƙara da salatul juma'a ba tunda ba sa haɗuwa su biyu bai yiwa mutum ya yi sallan azahar kuma ya yi juma'a ko ya yi juma'a ya yi azahar ma'an sai ce ai ƙalabar lissawabi shi lada yake nema to ba zai yi haka ba to saboda haka a wannan kusan dukkanin malamai na mazhaba abinda suka tafi a kai kenan duk da ba za a iya samun wasu da kila za su mara ma shi mazhabul hanabila baya ba amma dai mafi yawan malaman maliki abinda suke ambata kenan cewa salatul wutar ba farilla ba ce hakanan salatul idi wadda ita ma dai akwai saɓani su hawayo hanabila suna ganin salatul idi farilla ce to kuma ra'ayinsu a nan ya fi ƙarfi cewa salatul idi farilla ce ba wai kawai sunna ce mu'akkada ba in mutum bai yi ta ba to ya samu zunubi kuma za a yi masa azaba to kenan kaga takaita cewa salloli ko sallar da aka fallanta guda biyan ne to ko dai da ma'anar waɗanda ake yi yau da kullum ko da yaushe amma ba wai ana nufin iya su kaɗai ne farillai ba don salatul idi zance mafi inganci farilla ce dole ne saɓanin abin da su malikiya suka tafi a kai sai ce na farko az-zuhuru yana nufin salatu zuhuri rilla ce wajibi ne ga mukallafi ya yi azahar ta kowace yini matuƙar ba wani uzuri ya same shi ba wanda ita shari'a ta ɗauke masa sallah wannan kuma wani abu ne lalura ne lalura ne da shari'a ita ce za ta ce ta ɗauke kamar yadda kuma ita ta wajabta e sallar azhar sananna ce tana da raka'o'i guda hudu a mazhaba raka'o'i biyun farko akan yi su fatiha da sura raka'o'i guda biyu kuma akan takaita iya fatiha kawai kuma za a yi asirce to malamai suka ce an kira ta da azuhur ko salatu zuhuri an gane da annaha awwalu salatin zaharat fil islam suka ce saboda ita ce sallah ta farko a musulunci da ta fara bayyana kwai hadisi fil muwatta da mala'ika jibrilu ya zo zai koya ma annabi sallah a aikace to a riwayan an ce sallah azhar ya fara to kaga tun da ya fara ita ce ta farko kenan to wasu suka ce shine dalilin da yasa aka kira ta da az-zuhur ko salatu zuhur min az-zuhuri bayyana wasu kuma suka ce a'a az-zuhur din min az-zahira az-zahira shine shiddatu harri shamsi tsananin zafin rana saboda galibi lokacin da ake yin ta akwai kaifin rana to shi yasa suka ce aka kira ta az-zuhur sai zan az-zuhur din min az-zahira wa zahira kuma fil lugha shine tsananin zafin rana to duk wannan maganganun guda biyu a malamai sun ambata sannan wal asru sallah ta biyu mai bi mata sai sallar la'asar ita ma dai da ita da azahar duka adadin raka'o'in ɗaya ne da kaifiyan da komai duka ba bambanci yadda aka yi sallah azahar haka za a yi sallar la'asar ita kuma suka ce sun miyat salatul asri an kira ta da sallah la'asar a suka ce saboda al'asuru a nan suka ce da ma'ana al'ibuta'u wata akhiru shi ne jinkiri domin ita akan ɗan jinkirta ta daga farkon yini can zuwa zuwa a ƙarshe-ƙarshen wato yini sai a yi ta to shi ne al'asuru ɗin kamar yadda a larabci akan ce ja a zaidun asran eh bi ma'ana baɗi'an wa mutaakhiran zaidu ya zo a makare eh bai zo cikin lokaci ba eh to wannan filluga kenan to suka ce shi yasa aka kira ta da salatul asri saboda ita kaga a zahar akan gabatar da ita daga zaran a farkon yini amma ita sallar la'asar kaga sai an dan jinkirta sai ma rana ta fara sanyi sanyi wal magribu sallah ta uku sai sallan magariba ta kuma tana da raka'o'i guda uku biyun farko fatiha fatiha da sura kuma a bayyane sai raka'a ɗaya fatiha kawai a asirce ita ce ta uku a tartibin su malikiya ita kuma sun miyat bi salatil magribi saboda ana yin ta a lokacin da rana take gurubi inda gurubi shamsi eh wal gurubu fil lugha shine giyabu shay'i lokacin da abu ya buya to ana cewa yayi gurubi ka gane yawa kamar yadda rana takan yi gurubi eh daga sama an zahari sama a tanan kana kallonta amma za a kai nan da awoyi kaɗan masu zuwa kuma in ka duba ba za ka ganta ba kaga ta ɓoye ke to lokacin da take ɓuyan lokacin shari'a ta ce a yi ita wannan sallah to shi yasa aka kira ta da salatul magharibi wal isha'u haka nan sallar isha ita ce sallah ta hudu ita kuma tana da raka'a hudu rakawo'i guda biyu na farko fatiha da sura kuma a bayyane sai rakawo'i guda biyu fatiha fatiha kawai a sirce ita kuma suka ce sun miyat bi salatul isha'i saboda ana yin ta inda inda waqatul isha al-isha'u fil lugha ko a wurin larabawa shine awwalul abinnan awwalul layli wasu kuma suna cewa a zulmatu a loga shi ake kira da alisha an gani shi yasa wanda in dare ya yi baya gani akan kiran shi da al'asha an gani yauwa wanda kawai da rana yake gani amma da dare ya yi kuma baya gani ita sallar isha'i ana yin ta saboda in rana ta faɗi to za ka ga akwai ragowar haske da rana ke bari to a hankali za ka ga hasken yana tafiya yana tafiya yana tafiya har ya zo ya ɓace to lokacin da ya ɓace duhun zai ƙaru to kuma wannan lokaci ne aka shar'anta ita salatul isha'i ne shi ne farkon lokacin ta kamar yadda za a ambata to shi yasa aka kira ta da salatul isha saboda ana afkar da ita a farkon dare ko kuma lokacin da dare ya sauka a duhu ya sauka azulmatu kenan wasubhu sai salati sallah asuba wadda ita ce mafi kankantar rakawoyi da ita raka'a biyu ce eh ita raka'a biyu ce kuma duka a bayyane Fatiha Fatiha da sura a to wannan kenan ita ma dai an kira ta da salatu subhi saboda ana yin ta inda zuhuri subhi asubuhu shi kuma shine haske haske da yake bayyana na alfijir yawwa ɗayan rana ta faɗi to duhun yana ta ƙaruwa ne yana ta ƙaruwa yana ta ƙaruwa yana ta ƙaruwa sai lokacin da alfijir ya bayyana to duhun zai ragu na fatar an gane to lokacin da ya bayyana duk da alfijir ɗin kala biyu ne kamar yadda zai ambata akwai na farko shi baya da haske sosai to na biyun shi yake da haske za ka ga sama da ƙasa a yankin gabas za ka ga ya haskaka gaba ɗaya to a lokacin aka shar'anta a yi sallar ita su baɗi to shi yasa aka kira ta da salatu sufi saboda ita ba a yanta cikin dare ana yanta farkon bayyana haske to daga alfijir din kuma hasken ya fara yana ta karuwa yana ta karuwa har aka yi zuwa ga al-isfarul a'la har aka yi zuwa ga ashuruku shine shirye-shiryen fitowar rana har aka yi ga fitowar rana to haka rana kuma in ta fito kuma zaka ga hasken yana ta karuwa yana ta karuwa amma da ta kai tsakiya to kuma zaka ga hasken yana raguwa da zarar rana ta kai tsakiya to tana gwabta ma tsakiya shine lokacin zawali kenan to daga lokacin hasken nata zai rabu to haka Allah ya tsara al'amurra to wali kulli wahidatin mala ya ce kowace daga cikinsu sallolin nan guda biyar da aka ambata min hawa katani kowace tana da lokuta guda biyu lokuta guda biyu sun tabbatar ma kowace daga cikin sallolin nan da aka abbata lokaci na farko ya ce ikhtiyari yun shi ne lokaci ikhtiyari azahar tana da shi hakanan la'asar hakanan magarib hakanan isha hakanan asuba abinda ya sa aka kira shi da ikhtiyari wato ma'anarsa shine lokaci da aka zaɓa to balabai suka ce an kira shi ne shi wannan lokaci aka siffanta shi da ikhtiyariyun suka ce saboda shi masallaci yana da zaɓi ko ya yi sallah a farkonsa shi muhtarin ke ko ya yi sallah a tsakiyarsa ko ya yi sallah a ƙarshensa abin nufi dai kada ya bari muktarin ya fita bai yi sallah ba ita wannan sallat to kowane bangare ya yi a ciki to bai yi zunubi ba bai yi laifi ba kuma sallarsa lafiya lau take to shi yasa aka kira shi da ikhtiyariyo a gane yawwa saboda a mazhaba da sauran wasu daga cikin mazahib a musamman in ba irin salatul maghrib ba zaka ga duk sauran salloli ba a so a yi su a farkon bayyana shi alwaqatul muhtaru ba ko alwaqatul likhtiyariyu ba wasu zaka ga ma kamar yadda za bayani zai zo zaka ga abinda ma aka so ma a jinkirta ina fatar an gane to amma kasancewar in kayi a farkon shigowar lokacin kayi daidai in ma ka ɗan jinkirta ya kai ƙarshe kayi daidai in ma ka kai ƙarshe kamin ya fita daruri ya shigo kayi daidai to shi yasa aka kira shi da almuktaru ko ikhtiyariyu na fatar an gane kenan da wanda ya a farkon muktari da wanda ya a tsakiyarsa da wanda ya ƙarshe ƙarshensa to dukkansu sun yi da'a ga Allah na fatar an gane duk da akwai saɓani wanne ne ya fi eh to akwai magagadu da yawa wanda mun taɓa wannan matsala a karatunmu na alfiyatul usul eh to ba sai mun maimaita ba akwai zantukan malamai a kai wadaruriyun haka na lokaci na biyu kuma akwai lokaci na daruri shi kuma an kira shi daruriyun minad darura idan an ce darura wasu mutane ne takaitattu da ake kira da ashabu darurati eh wasu kuma daga cikin alfuqaha suna kiransu da ashabul a'zari to su shari'a ta yi musu rangwame su su yi sallah a wannan lokaci na daruri za a ambace su amma duk wanda ba su ba to shi lokacin sallarsa shine ikhtiyariyin idan ya bari ikhtiyari alwakacin likhtiyari ya fita har daruri ya shigo to ya yi zunubi duk da in ya yi sallah a da'i ya yi a wannan lokaci amma dai za a rubuta masa zunubi da jinkirin da yi sai dai wancan da shari'a ta ce yana da uzuri na fatar an gane yauwa kuma malam zai faɗi me ake nufi da lalura don ba ana nufin wai lalura kanka ba kai a abin da shari'a ta sanya a matsayin lalura ba abin da kai yake lalura a wurinka ba ko ba haka ba eh don wani kila neman kuɗi wasu abubuwa na sabgar duniya shi a wurin shi duk lalura ne eh lalura ne da zai sa ya jinkirta sallah eh saboda yana dan wata hada-hada ta dan kasuwanci yana jiran wasu abubuwa su shigo to a wurin shari'a ita shari'a duk bata kalli wannan ba to shi yasa aka kira shi da daruri eh in ba ka da lalura to kakka yadda ka yi sallah a wannan lokaci da ba tara gane kun ga shi ba na kowa da kowa ba ne sai wanda shari'a ta wa uzuri ko duk wanda bai ciki to wancan ikhtiyari shine nashi ina ba tara gane yawa su masu lalura ko sun yi sallah a wannan lokaci ba su yi laifi ba tunda da izinin shari'a suka yi amma kai da baka cikinsu to kana da zunubi falikhtiyari lizuhuri to lokaci ikhtiyari zababbe ga sallan azhar da aka ambata min zawali shams yana farawa ne daga lokacin da rana ta yi zawali shine lokacin da ta gurgusa daga tsakiya saboda in rana ta fito daga gabas to tafiya take yi ta dimfari yamma na fatar an gane to ba za ta daina tafiya ba sai ta kawo tsakiya tana kawo a tsakiyar sama ta raba biyu kenan za ta yi tsaye na wasu 'yan sakanni shi ma lokaci ne takaitacce sosai to wannan shi ake kira da waƙatun listiwayi wanda malamai sun ce ba a nafila a wannan lokaci an gane? to wannan lokaci duk azahar ba ta shiga ba gurgusawa ta daga tsakiyar to shine zawali mana tana barin tsakiyar to za ta tunkari yamma to duk yadda ta gurgusa shikenan azahar ta shiga azahar ta shiga to shi ake kira da zawali to daga lokacin kuma ya fara li'akhiril qamati har zuwa ƙarshen ƙama alƙama suka ce shine istiwa'u zilli kulli shay'in shine inuwar komai ta daidai tsayinsa shine ƙama dan adam ne itaciya ce gini ne ko mine ne in ka auna inuwarsa kaga ta zamo daidai wa daida da tsayinsa to shi ake kira ƙama to zuwa wannan lokaci shine ƙarshen muktari na ita a zahar ɗin amma sai an cire zullin zawali na fatar an gane zullin zawali shi kuma zaka koma baya lokacin da ta yi tsaye ita ranat mun ce in ta zo tsakiya za ta tsaya na wasu 'yan lahazat ko to tana tsayawa ita ba inuwar komai za ta tsaya saboda in ta fito daga yamma to gwargwadon tafiyan ta gwargwadon raguwar ita inuwa ɗin hatta kai tsakiya ɗin to tana kawowa za ka ga inuwa tana ta raguwa in ka auda irin da safe haka to haka har zuwa wannan lokaci to da ta kai tsakiya in ka ga inuwa ka ta daina motsa ta daina tafiya to an shiga wakatun listuwa'i to wannan inuwar da rana ta tsaya a kanta to shi ne zullun zawali to in ka zo cire shi kama din sai ka cire wannan zullun zawali din abin da ya rage na sauran inuwar shi ne za ka aunawa da daidai tsayin abin da za ka auna da shi ko kanka ko itaciya ko gini ko menene da sauransu na fatar an gane to kusan shekaru uku ko hudu kai samina da muka yi mun rubuta wata takarda akan lokutan sallah to mun yi gamsashen bayani akan wannan so ba mu da lokacin dawo da shi baya sai dai a nemi wannan karatun mun karantar da ita san darasi biyar ne darussa biyar ne sai a bibiya to an yi bayani don ba kowane wata ake samun zillin zawali ba kuma akwai watannin da suna da zillin zawali akwai watannin da ba su da shi na fatar an gane to insha Allah za mu binciko karatun sai a tura a gurub kowa ya saurara sai ya ƙara samun haske akan ita an yi cikakken bayani akan zillin zawali din sha Allahu in dai ba kwakwalwarka ta mutu ba to za ka gane abin da ake nufi za ka gane abin da ake nufi saboda yana cikin abin da ke wahalar da ɗalibai kawai suna ganin sa a hadisai ko kuma a littattafai na fiƙihu shi lokacin azahar ɗin amma kuma ba za su iya bayanin shi a ilmance ba a aikace ba saboda duka an dogara ga kalanda da agogo sai aka saki abin da ke cikin littafi na batar an gane da haka sai jahilci ya daɗa ƙaruwa tun da al'asal dama a koma ga wancan da kamar yadda muka sha faɗa shi lokacin sallah al'asal kowace sallah a diba lokacinta kowace rana haza huwa al'asulu na fatar an gane yauwa yanzu mun yi la'asar to kamin a yi a tabbatar da an duba ɗin mun yi azahar kamin a yi a tabbatar da an bincika shi ne sunna eh to shi yasa kamar yadda zai kawo a babin kiran sallah cikin sifofin ladani dole an ya kuna arifan bil auqat sai yana da ilimin sanin lokuta yana da ilimin falaki da abubuwa tafiyar rana da sauransu an gane menene zawali menene alfijir ya zawali yake ake fitar da shi wanda bai da wannan ilimin bai cancanta da ladan ba sai a canza shi sai a nemi wani wannan a karance kenan to amma mu tun da al'ada ta gudana kawai ko ba ka da ilimi inda ka iya alfaz din kana karanta su kana da murya shi ke na ai wasu ma kawai gado ne tun da baba ne yana yi baban ya rasu to shi kenan shi ma sai mai gurbin sa ko to amma al'asar shi ne kowa ya sani in kuma bai da wannan damar to ya nemi wani malami da zai dinga zuwa ya nemi masa fatawa kan lokacin sallah wanda zai dogara gare shi kamar yadda ɗaya daga cikin ladanin ma'aiki abdullahi ibn ummi makatum aga shi makahu ne to akwai waɗanda ya dogara da su in lokaci ya sai ya kira su sai su bincika mai sai su haɗa mai lokaci ya sannan ya je ya kira to shi ne malamai suka ce in kana da lalura ko ta rashin gane karatu ko kayi kayi abin ya buwaya to sai ka dogara ga wani wani sika wani amintacce haka ba laifi amma dai baka dogara ga kowa ba kuma kai baka je makaranta ka koya ba ita wannan ba daidai ba ne wala ya hillu lahu an ya fa'ala fa'ilan kiran sallah ya fita yana ciki yana cikin hukumar lahi ko bai ciki sallan na ciki eh to dole sai mun gyara eh daga cikin aikin kwamiti na masallaci in ma yana da wannan na ciki sai su tsaya su su nemo ko da za su biya shi ne wanda zai dinga duba musu a turawa mai amfanin kwamitin don nazama tsare-tsaren sallah a tabbatar da an yi sallar yadda shari'a ta ce a yi in har kwamiti ba haka yake ba to bai da wani amfani kawai a wace shi kowa ya kama gaban kansa bai da wani amfani ko yana da amfani eh ko kana jin tsoro ne na'am haka ne yin su ɗaya da aka ba bisa ga asalin ƙa'ida ta shari'a da aka abin da mutu wannan ba daidai ba ne aikin kwamiti na shari'a to shine ya tabbatar da kowace sallah an yi ta a shar'ance shine aikin kwamiti suna za su ayyana ladan ai su za su nemi ladan wanda ya cika wannan sifar sai su sa shi duk aikinsu ne duk aikinsu ne a yi wanda ya shafi kalanda agogo kuma ba laifi a nemi isti'ana da ita amma dai ba za a dogara gare ta ba istiƙilalar ta yadda kwata-kwata ba a bincike ba a komai kawai dai an dogara iya ita abinda kalanda ta nuna ai shi za a tafi a kansa tunda in ka duba aikace wasu wuraren sai ka ga akwai kurakurai ga aikin nasu to ba a dogara gare ta a gane yauwa za ka yi amfani da ita amma kuma kada ya sa ka saki abin da al'asulu eh to wannan shi ne allah ya ba mu ikon gyara na'am na'am na'am eh ko ba malamai ba ne to su tabbatar da duk abin da za a yi malami ne zai yi shi tun daga ba da sallah kiran sallah wannan ya yi su ba sharaɗi ba ne sai sun zama malamai abinda aikin su su tabbatar da sallah an yi ta bisa shari'a su cikinsu in babu malami to kaga babu liman cikinsu sai dai su je su nemo shi in cikinsu babu wanda yake da ilimin kiran sallah to babu ladani cikinsu sai dai su nemo shi daga waje shi ne aikinsu su sai zama kawai suna supervision ne da abubuwa da fatar an gane yawwa su kula kar abin nan da sauransu in sun kanada tsakanin liman da ladani su kuma sai su ji tsoron Allah su yi abin da ya kamata shi liman ya dinga sallah a sunnance a ilmance shi kuma ladani eh kare ya kira lokaci bai ba eh na'am na'am eh eh a babu ai da an naɗa ladan to ba wanda ke da izinin ya yi kiran sallah da an naɗa liman ba wanda ke da izinin ya ba da sallah sai in shi liman ɗin ya ba da izini eh su aikin su in sun ga ana an shigo da wani abu wanda ba daidai ba game da sallan sai su yi tambihi eh amma jagoranta abubuwa yanzu kuma ya koma nasu sai inda aka gwabce ko liman ya samu laluran tafiya ko wani abu sai su nemi wani ko a sa na'ibi an gane ko saboda in babu su to wanda bai cancanta ba kaga ba shi ba zai jaye kai ne ba bale wani yanzu eh tunda shi ba zai taba tunanin cewa ai bai sani bane eh tunda mafi yawa dai kawai dai yanzu dai kana da sauti wasu shi dai suka kula da shi ai ya iya lada ne kamar muryar larabawa shikenan eh malam zai babe na musamman akai insha Allah to wa huwa awwal waqtil asri kuma shi ƙarshen kama din nan da ya ambata shine ƙarshen shine farkon lokacin sallar la'asar shine ƙarshen muftari na azhar kuma shine farkon muftari na sallan ita la'asar din da zaran inuwa komai ta kai daidai tsayin saba da zillin zawal to la'asar ta yi muhtarin la'asar ya shiga an gane shi kuma muhtarin azahar ya ƙari daga nan yanzu za a ci gaba da tafiya a muhtari da ita sallar la'asar ɗin shi ne cewa akhiruhu ƙarshen muhtari na la'asar ilas firarin shamsi har zuwa rana ta yi fatsa-fatsa za ka ga in ta fito a haskenta ya bayyana sosai to za ka ganta faraƙal an gane yauwa amma da zaran aka yi sallar la'asar yamma ta yi to sai kaga ta fara ɗaukan alamun launi na jajaja haka eh, wanda ka nuna maka ta- tadin fari faduwa ne an gane yawwa yawwa kamar yanzu zaka ga rana haske gare ta yawwa to kaga yanzu duk muna cikin muktari na la'asar eh, in kai la'asar yanzu ba kai laifi ba a shari'a sai dai al'adar mutane eh su kaga da an gane musamman in ustazu dai sai a ce ai bai sallah cikin lokaci wai sai an kare jam'i ma sai sai an gama sallah ma ya zo yi eh to amma shar- a shari'a bai laifi ba da ku da kuka yi din wancan lokacin da shi da ya yanzu duk matsayin ku daya duk da'a kun kai a gani saboda haka har yanzu duk muhtari ne na la'asar ina fatar an gane sai lokacin da rana din ta fara jajajadin shi ne eh shi ne tun da ba a ma san lokacin ba Eh, shi wani abin da ya ɗauka da liman ya ce assalamu alaikum sallah ta wuce na'am na'am ita ya hasara eh amma ladar sallar shi na nan to ai ko wancan lokacin ka yi sallah ba cikin jam'i ba ai ba ka da ladar jam'i kamar yadda yanzu da zai samu wani ko da su biyu ne kuma in sun kai kuma suna ladar jam'i eh ai ba wai da liman ya sallame shi kenan jam'i ya kare a duniya ba eh akwai jam'i har yanzu in wasu sun haɗu za su iya yi walil magaribi shi kuma muhtari na sallan magariba bi gurubi ƙursu shamsi daga lokacin da ƙololon rana ya ɓoye eh da zarar ka duba ka gaba ka ganin ƙololon nan na rana shi kenan muhtarinta ya fara daga lokacin kenan ana iya yin ta ko amma shi wa huwa mudayyaqun eh, shi takaitacce ne sosai shari'a ta kuntata shi baya da yalwa baya da faɗi sosai gairu mumtaddin baya da yalwa sosai an gane shi na sallan magariba to su mazhabul malikiya suna ganin takaitacce ne sosai shi yasa suka ce yuqaddaru shi muhtarin nan na magariba ana kimanta shi ana kaddara shi bi fi'iliha da mintunan da za su ba da dama a yi ita sallan magariba din raka uku ba da tahsili shurutiha bayan an kammala sharuɗanta kamar tsalki na hadasi ko na habasi ƙaramin tsalki ko babban tsalki eh misali a kaddara a akwai wankan janaba a kansa an gane kuma ga rana ta faɗi eh to zuwan da zai yaje ya yi wanka na ibada ya sa sutura an gane ya zo masallaci ya yi raka a uku na ita magariba ɗin to wannan shine kimanin yawan muktari na ita magariba ɗin ko minti nawa ya baka to shine muktarinta yana sallamewa kuma shikenan muktarin nata ya riga ya juya Eh, shi yasa shi nata bai da bai da tsawo sosai da abin nan ina ba ta ran gane to abin da aka kaddara kenan daga lokacin da rana ta faɗi sai ya zan kila baka da alwala in alwala ce sai ka je ka yi tsalki ka zo ka yi alwala ka zo ka shirya ka zo ka gabatar da sallah da abubuwa to mintunan da za ka ɓatawa har zuwa ka kammala ta to shine iya tsayin lokacin muktari na magariba Mm. daga faɗuwa ita rana ɗin ba kamin ta faɗi ba ɗan gane? yawwa to shi yasa kaga bai da tsayi sosai zai ba da kamar kimanin minti nawa shi wannan bayanin da muka yi ishirin bai yi yawa ba eh eh eh eh goma ya yi kaɗan ko ana jiran ka goma ya yi kaɗan ai ba shi za ka ƙaddara ba ba wai ba jira ba eh minti goma ya yi kaɗan eh tun da a yi wanka a sa sutura a gyaggyara a yi sallah kuma yadda shari'a ta ce a yi eh ɗowa gaba to su za ka ƙaddara daga lokacin da rana ta faɗi zuwa sai ka fara lissafin mintin in ya kai wannan adadi to muktari na magariba ya riga mi ya riga ya fita su maliki abinda suka zaɓa kenan walil isha'i shi kuma muktari ga sallar isha'i min gaibubati shafaƙil ahmar daga lokacin da shafaƙi ja ya ɓoye to daga lokacin muktarinta ya fara da in rana ta faɗi ka duba yamma to za ka ga wani jajaja ko wani brown brown haka eh to matukar kada ga duk wannan abun to isha'i ba ta yi ba duk wanda ya sallar isha'i akwai sauran wannan jaɗin isha'i ɗinsa ba ta yi ba sai ya ɓata gaba ɗaya in ya jaye to za ka ga haske wuri za ka kuma haske ya bayyana na ɗan takaitaccen lokaci sannan kuma duhu ya biyo baya an gane to lokacin aka shar'anta aimi shi saladan ba zai kira ba sai wannan shafakin ya ɓoye in zai kira sai ya je ya ɗan lalle ya gani in bai gan shi ba to shi kenan lokaci ya sai ya zo ya kira in ya ga akwai saura sai ya jira shi ne ma'auni ba wai agogonsa ba ko kalandar da an ka zana eh alaikum salam eh eh mm mm mm mm iya wadata sai kawai da ya duba ba a ɗora mai ma sai ya hau itaciya ko gini don ya leƙa ba malamai sun ce ba a ɗora mai wannan ba kawai lalle kawa zai yi da ya gabe ga ranar ba in ma azumi ne kawai ya bude baki eh kare ce a sai ya buga waya ga wanda a can shi inda yake to shi an ka dora mai ya aiki shi wanda a can bata faɗa gare ba eh na'am eh amma ku can ga rana to ka gani to kaga can ran abin nan magarba ba ta yi gare ku ba amma nan eh to da ana samu wani to ko da ma a ce ba wai tazara akwai ba kamar misali wanda a cikin gari kaga ba za ka hada shi da wanda a can cikin wajen garan argungu daji ba eh to ba a dora mai shi sai ya fita can ya ga faduwar rana sannan ya sake dawowa bai sallah ba a da inda yake kawai zai duba in ya ganta to sai ya jira in bai ganta ba ya lalle ya duba duk wata shubha ta ɗaya yi masa shikenan sai ya sallarsa ko da ya yi sallah wani ya zo ya ce bai aiko da kai sallah ni na fito daga daji na ga rana ya ta mutum shi shi ya ganta shi bai ganta ba ba sai ya hau abin hawa ba na'am eh eh
namuna bakin gana eh abinda nake kallo malam bicin nan na gudu eh
kamar shi na tsaye shi da ina gani eh gaskiya ne
amma tana faɗa wani eh sai ka daina ganin to irin wannan malamai sun ce in kana shakku sai ka dan ƙara yan sakanni kila in kana tunanin laɓewa na ta yi abin da shi ta yi to sai ka dan ƙara yan sakanni haka har wannan shakkun naka ya gushe ko ba haka ba tun da dama da ta kai wannan martaban to za ka ga takaitaccen lokaci da ta ɓace ba wani ba wani lokaci ne mai tsawo ba in dai har ta kai lokacin da za ka duba baka ganta a fili ba to koda ta ɗallaɓe an gane yauwa in har babu shakku a kanka je kai sallaka in kuma akwai shakku to ka dan ƙara wani abu eh kila ka dan ƙara minti ɗaya zuwa biyu haka Allah ya ba mu ikon gyarawa ila sulusin lailil awwali har zuwa to yana nan yana tafiya shi muftarin nata salatul isha'i din har zuwa ɗaya bisa uku na dare a gane dare yana fara da ita faduwar rana yana karewa bullowa alfijir na biyu to awoyin da sun gaba ka su za ka kasa kashi uku to kason farkon abin da ya baka ko awa nawa ya baka duka muhtari ne na ita isha'i din amma da ya kare an ka shiga cikin kaso na biyu to an shiga baruri bale a shiga na uku eh can wasu malamai na'am Mm. na'am na'am in dare ya yi sai ka yi eh eh ba laifi eh ba laifi shi wuturi muddin akwai dare za a iya yin sa eh muddin akwai sauran dare ko zuwa karfe hudu ne duk mutum zai iya yi eh can da malamai sukan ce in sun zo nan suna buga misali sai su ce kamar karfe goma zuwa goma da ashirin zuwa goma da rabi a gane to duk wannan lokaci duk mafitari ne na yawa eh wasu kuma za ka ga suna cewa har zuwa sha ya danganta daga yanayin da ake ciki tunda yanayi na bambanta tsakanin lokacin zafi da lokacin eh, sanyi ko yauwa amma dai ba zai haura karfe goma sha ɗaya ba yauwa to duka da wanda ya yi karfe takwas ko takwas da wani abu da wancan da ya yi misali goma da rabi duk sun yi sallar isha a cikin lokaci eh, duka sun yi ba matsala amma daga nan abin da ya gangara can to kuma don lokaci ne na larura amma wasu malaman sun ce a'a muktarin ya ci gaba da tafiya wasu sun ce sai rabin dare tsakiya kenan Eh, to haka wasu suka faɗa walis subhi ita kuma sallar subahin min tulu'il fajiri daga bullowa alfijir as-sadiqi na gaskiya da akwai alfijir makaryaci shine wanda yake fara bayyada e kuma bai jima a gane zai dan bayyana shi bai da haske e za ka gan shi kamar wani zane haka ya ratsa tsakiyar sama ya fito daga ita gabas din e, ba zai haskaka maka gabas din ba to kuma 'yan mintuna ne kalilan kuma ya ɓace to yana ɓacewa na gaskiyan zai bayyana to shi wancan makaryacin ba a sallah cikin shi a gane yau kuma bai hana a ci abincin safo za ka ci abincinka amma daga lokacin da shi na gaskiya ya bayyana wanda shi haske gare shi za ka ga ya haska maka sama to kaga duk wannan yana buƙatar bincike da abubuwa to illa da ni bai bincike ba ina zai gane wannan to Allah ya kyauta eh to wannan shine sai yake cewa a lil isfaril a'ala har zuwa bayyana haske madaukaki shine lokacin da zaka iya gane mutum an gane ko da yana nesa gare ka inda ya ganin karakai za ka iya gane wancan mutum ne ba jaki ba ne amma kuma rana ba ta fito ba to shi ake kira al-isfarul a'ala irin hasken nan mai karfi in aka yi sallah asuba aka ba da 'yan mintuna kamin a kai ga ashuruku ashuruku shi kuma wani haske ne shi ma wanda zai bayyana mai karfi shi kuma daga 'yan mintuna sai bayyana rana to don haka ubangiji ya tsara al'amuransa wadaruri yulisubihi lokacin darura na asuba min al-isfar al-a'la daga shi al-isfar al-a'la ila tulu'i shamsi zuwa bullowar rana wali zuhuri daruri na sallan azhar min awwali waqatil asri daga farkon la'asar al-muhtari abin zabi wanda aka ambata a baya ila gurubi qurs shamsi har zuwa boyewan kololon rana ma'ana cewa ila gurubi qurs shamsi yana nufin har zuwa dab da kololon ya- ya boye an gane ba wai sai ya boye gaba ɗaya ba eh wasu malamai suka ce shine da misalin mintunan da za su iya ba da dama a yi raka'a biyar a gane to daga an kai daidai wurin to ƙarshen daruri na ita a zahar ya ƙari ina fatar an gane yauwa in ya zamo abin da ya rage rana ta faɗi bai wuce kimanin mintunan da za a yi raka'a hudu ba to a zahar ta wuce ma'ana darurinta ya riga ya fita yanzu cikin darurin la'asar ake ciki cikin darurin la'asar ake ciki ita kuma lokacinta na daruri bai karewa ita sallar la'asar sai ya zan abin da ya rage rana ta faɗi bai wuce kimanin mintunan da za a yi raka a ɗaya ba kammalalla eh na ba ta gane to shi yake nufi da ila gurubi kursi shams ba yana nufin sai ra- sai kololon ya ɓuya ba a'a kusa ga faɗuwa ko ɓoyewa wannan kololon shine abin da yake yake magana a kansa ina fatar a, an gane yawwa misali yanzu kamar matar da bata yi sallah azhar ba ta yi la'asar ba sai ta kai wannan lokaci jinin haila ya zo mata lokacin da ya zo mata abin da ya rage rana ta faɗi bai wuce a mintunan da za a yi raka a biyar ba to yanzu an bi ta bashin sallan azahar da la'asar in jinin ya ɗauke ta yi wanka sai ta rama su in kuma da jinin ya zo abin da ya rage rana ta faɗi bai wuce kimanin a samu raka'a hudu ba to an bi ta la'asar kaɗai eh ita azhar ta riga ta kubuce saboda wancan da aka ce an bi ta azhar da la'asar to raka'a hudu dama na la'asar ne wannan raka'ar ita kuma ita ta jayo sallah azhar ita ta jayo sallar azhar to shine abin da yake nufi da lokacin su na daruri yana tukewa har zuwa dab da kololin ya buya eh to yana da kyau su ma mata a yi musu wannan karatun don su sani eh insha Allah eh to haka shi ma sallah asuba eh shi ma eh, nafsu shay'i ne in ya za abin da ya rage kila alfijir ya fito a sai jini ya zo mata kuma lokacin bai wuce kila a samu raka'a biyar ba an gani yawwa to an bi ta bashin kuma ba ta yi magariba ba ta yi isha'i ba to an bi ta bashin su su da haka in ta samu sal- tsarki sai ta rama su yawwa wannan raka'o'i guda hudu na isha'i ɗayan raka ita kuma ta jayo mata magariba ta ja mata magariba eh to mafi yawan mata ba su da wannan karatun wataƙila ma har maza eh Allah ya kyauta ina fatar an gane abin da yake nufi ila gurubi kursi shamsi e don karka ɗauka wai har zuwa rana ta faɗi ai duk daruri ne na azhar la walil asri shi kuma daruri na sallah azza- al'asar yana farawa min al isfari zuwa rana ta yi wannan jajajadin ila waqatil gurubi har zuwa kusa ga ɓoyewar rana shi ne bayanin da muka yi a ɗazu ya zan abin da ya rage rana ta faɗi ana iya samun kimanin raka a ɗaya in ya kai ƙasa ga raka a koda ga ranar to la'asar ta wuce saboda koda ya ce ya yi ta ba zai samu raka a cikakka ba eh na fatar an gane to shi kuma lokaci dama in dai zai baka dama ka samu yin raka a cikakka to ka riske lokaci misali ya yi raka a ɗaya ta la'asar kammalalla yana kammala ta ya miƙe ya kawo ta biyu sai rana ta faɗi sai ya kawo uku bayan faɗuwar rana an gane to yanzu uku ɗin nan sun ci albarkacin waccan eh saboda haka a da'i ya yi ba ranko ba ya samu lokaci eh ya samu lokaci da ba an gane to wannan shi ne sai ya ce walil magaribi min alfaragi min ha magariba tana karewa daga karewa daga gare ta ila tulu ilfajiri zuwa bullowa alfijir eh daga lokacin da aka kare ita magariba to darurinta ya ya fara shi ma har zuwa dab da bullowar shi ma alfijir eh shi ma ya zamo kimanin raka a biyar din da muka kamar yadda muka ambata ga ita magariba din eh shine abin da yake nufi walil isha ita kuma sallar isha min akhir sulusul layli darurinta yana farawa da ƙarshen ɗaya bisa uku na dare al'awwala amma na farkon ila tulu'il fajr har zuwa alfijir ya dab da bullowarsa shine zan abin da ya rage bai wuce kila saura raka'a ɗaya ba eh to duk cikin lalura ne na an gane yawa ne ta isha'i eh shine an lokuta na ashabu darura wanda su ne karatun gaba za a yi bayani a kansu duk wanda ba su waɗannan lokuta to in yayi sallah cikinsu ya yi zunubi duk da ada'i ya yi an gane yawa saboda shi an ware shi ne li ashabin darura ba an ware shi ne ga marasa larura ba to Allah ya amfanar da mu nan za mu kwana insha Allah wani karatu sai a tashi tambihun faɗakarwa saboda haka sallah tana da abubuwa da yawa eh sai an ɗauki lokaci ana karatu kamin ka gama sanin ma wasu abubuwa shi ma ɗan har ka gama karance-karancen ka wasu abubuwan da suka shafi sallah baka san su ba sallah tana da faɗi ƙwarai da gaske subhanakallahumma na'am eh a mafi yawa akwai kuskure gaskiya dama da sallah asuba da sallan isha'i akwai matsaloli mafi yawa musamman in kana shiga gari sai ka ga ga wasu na sallan isha'i amma in ka duba yamma kuma sai ka ga a shafakul ahmar din da ya magana kaga duk waɗannan ba su da sallah su bayan kuma sai ka ga an yi ta cikin duhu musamman yanayi da yanzu akwai na'urori na haske ga wutar lantarki da sauransu to waɗannan sukan taimaka wajen gari ya ɗanyi haske to wanda bai sani ba sai ya ɗauka ya alfijir ya bayyana alhali bai bayyana ba bai bayyana ba to kaga dole sai an samu masani wanda shi yana iya bambancewa tsakanin hasken alfijir da hasken sai an neme shi saboda haka lada aiki ya same ka da 'yan kwamiti to mafi yawa gaskiya akwai kuskure inda abubuwan dai allahul musta akwai gyare-gyare gaskiya kuma ijima'i ne na malamai duk sallar da aka yi cikin sallolin nan da muka ambata lokacin ta bai ba ko da da sakan ɗaya ne babu sallat misali ya ce allahu akabar sai da ya ruhe baki sai lokacin sallah ya shigo an gani kaga bai ma riga ya yi raka'o'in ba to bayan shigowar lokacin sai ya yi raka'o'in to bai da sallah ko lahaza ɗaya ba a yi ma uzuri to Allah ya ba mu ikon gyara eh eh eh to kaga duk wannan rashin tsari subhanallah duk wannan rashin tsari ne eh duk wannan rashin tsari ne mutane suna wasa da lokaci eh tunda Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lokaci ba abin wasa bane eh za ka ga ya ma fi tsarki muhimmanci inda alfuqaha akwai lokacin da da rashin tsalkin da lokacin za su ci karo amma sai ga an ce kai ta batun tsalkin yi sauri dai ka riski lokaci lokaci ai babba ne eh shi yasa ai sun kai wancan ijima'i cewa wanda ya salla ya yi kabbar harama a gani lokaci bai shiga ba to babu sallarsa na fatar an gane eh wanda kuma aka ɗora nauyin eh lura da eh daga kowane sati juma'a eh za su faɗi cewa eh lokaci kaza lokaci kaza lokaci eh mu gaskiya kuma mun mun raja'a ɗaya ne ko gare su saboda duk muna ganin cewa to su ɗan gyaran sa ne eh ko ba haka ba dan gyaran ga aikinsu sati ya yi tsawo eh a cewa in an faɗa yanzu sai wani saki wani sati a sake faɗa kuskure ne saboda ranar yau ba ita ce ta gobe ba in azahar ta yi misali a ce yau ɗai saura kwata to gobe ana zawali na iya canza yana iya yi gaba yana iya yi baya to kuma kai time ɗin da kabba mutane kuma ana na ai- tsawon sati ana amfani da shi Eh, to shi ne gyara Eh. na'am eh na'am na'am shi ake magana in ba ta yi azahar ba ba ta yi la'asar ba eh sai jinin ya zo mata haila ya zo mata Mm. shi ake magana Mm. duk da wasu malamai na cewa ita ma za ta cire lokacin tsarki eh wanda ya shafi tsarki wai masu faɗa haka to Allah dai ba mu ikon gyarawa eh na'am eh eh sai ta ƙara na tsarki a kansu
rage sallah guda ma za ta yi yawo kwarai ku Allah ya kyauta na'am ai mun ba da amsa ɗan za a turo darussan sai a bibiya don yanzu lokacin ya wuce ballantana mu aje karatun mu je mu yi bayani to duk yadda za a yi bayani ne haka ba lalle ba ne a fahimta Eh, shi yana buƙatar aiki lokacin da muke karatun sai muka dora wasu ɗaliban bayan an yi musu karatun na ce musu to kowa ya je ya ya bincika ya binciko zilli zawali kuma ya faɗi lokacin da ya fara sai ya rubuta time din mun yi haka ko ko wasu daga ciki anan eh ko ba yi ba eh to haka aka yi to wanda ya dan taimaka sun dan sun dan fahimta eh to amma dai an ka tura karatun in ba a gane ba to insha Allah za mu za mu ba da aikin za mu faɗi yadda za a yi eh ta yadda sai kowa ya gane eh insha Allah Allah ya sa mu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله